أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عادل إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم a wasu ƙura'a adam annabi ta dawa mutanenka labarin ɗan uwan adawa ɗan uwansu na ƙabila ba na addini waye shi shi ne hudu alaihi salam annabi ne hudu alaihi salam to annabi karantawa mutanenka su san labarin adawa zuwa ko da san gudawa id yayin da an zara ƙaumahu ya yi gargaɗi ga mutanen shi ya ba su tsoro da azaba bil haƙab da kwarin haƙab da haƙab wani guri ne kwari ne a yamma ana cire haƙab ko kuma a'a wani dutse ne a can yamma ɗin ana cire haƙab ko kuma a'a azaba ce ake cire da haƙab kowanne abu a nan yamma shi dajin akwai ka ba su labari akwai manazila hu masabkal adawa a nan su je su ga guri na adawa da suka zama na da inda suka zama na da in ka ga sai ga inda yaran sa suke wasa da dutse ka ga dutse an tura shi da an tura shi da ana wasa ba masu tsananin karfi ne manya ne tukta kafta kuma to ka su je su ga wannan gudu a yi yana da وقد أهلت النزور آه بيقلق قياسا قيامس قلقدي من بين يديه كما بجس ومن هلك في قبل بايا يا مسوى سهول يا مس يا مس أما أول دم وسني أما أنا قبيلة سني أما الدين سبحانه بس يتي ميتي مس يتي الله تعبدوا إلا الله كفوك يرضى كبوتاوا وني إن با الله Allah ka zan kuwa bai to kuma duk annabin da ya zo duk annabin da ya zo to kira zai ta abota wa kowa sai Allah in ya kawo wata bauta ya raba ta da wani ba da Allah ba sai a bar mai kaci ko da mai wa'azi shi ma mai wa'azi in ya kawo wani abu ya sa wanda ba wannan ba shi ma sai a bar mai kaci wanda Allah bai ci ba bai ci sai a bar mai kaci inni a haku alaikum yace eh ni ina jin tsoro gare ku in kun bautawa wani Allah to ina jin tsoro gare ku tsoron mi tsoron azaba mai girma azabu da su ina jin tsoron wata azaba mai girma za ta sami kuma sai ba wa ya hankali ya tara to ya ayya haɗa musu haka ba ya huta ba kalu sai suka ci a jitana ta bakta an alihatina yanzu kai zawar da kai don ka karkatar da mu ne don ka karkatar da mu ne an alihatina daga iyayen gidajen mu ka zo ka karkatar mu iyayen gidajen mu to tun da haka ne ka zo ka haka ne to fatina za ta yi duk abin da kake alƙawarin ka ce a kawo mu na azaba ta zo kaji an rafu sun shirya wai ta zo san ba azaba da Allah fatina za ta idan duk abin da kake alaƙarta na azaba in mun bauta wa don Allah to za ta yi ka aika azaba ka zo in kunta mina sadiki dan daga cikin cikin da'awarka kana cewa kai annabi ne to a yi a zuwan azaba kaji jama'a ko kala hudu ya ce innama innama ilimi inda Allah ilimi sanin azaba yau za ta sabko muku ya za ta zo muku wannan sanin yana gurin Allah ba guri na bane ni dai ni dai wa uballighukum zan ba ku labari ne san muku abin da aka ce ma ursultu abin da aka aiko ni da shi zuwa gare ku shine kawai ni zan ina muku sakon amma duk da wani ina yi ha walakin arafu qauman tash'alun ina ganin ku mutane ne jahilai ba ku san ba azabar Allah azabar Allah ba ku san ta ba kuke gaugawa neman ta azabar Allah ba kuke gaugawa neman ta ba ku san ta ba jahilai ne ku akan wannan yau ba sun sun kuro ba azabar za ta nan
فلما رأوه عارضا مستقبلة أوديتهم قالوا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين
طب انت yace falan mara au hato azabu haka kada ba sun nema ba to an ba su ta zo ko to ga ta nan sai ko wani hadiri ya gangamo hadiri ya gangamo na masiba na azaba ya yi bakin kirin yana walikiya yana rikida yana ya bakin kirin sai ya gama sassa sassan duka su da aka gaba da yamma duka ko ina ya gaba halar mara hau da suka gan shi har dan gashi sahaban jirgin gashi yawwa mustaqbal awdiyatihim ya cika dukkan sassan su dajinan su ko ina in ka diba shi ne ka ko ina adadin su eh to maimakin su koma ga Allah kawo mutanen nainawa kalu da haza ardun mumtar na kai ban yi sa ruwa ya zo ta ruwa a halin da mai ruwa eh a aka ce bal barwan nan wa ko matsar zaltun abinda suke gaugawar nema na azaba shi ne wani menene ce wata irin iska ce fiha azabun alim da take da azaba azaban ma da ke cikinta wata iri ce daban iskar azaba ce abinda ke cikinta akwai azaba azaban ko mai radadi a ciki ita ce za ta daban ita ku iskar nan ta damar kulle shai'in duk abin da ta gamu da shi ta tarra ta hallaka shi babu shi in ne ne ke shi ko gida ne ko wani wani ciyawa ce ko wani ko wani kaya ne ko mutum ne ko masa ce ko wani ko wani kawai babu shi daga ta zo gudu shi ke ta ji masu ba ta yi sona misalin da ta yi to ta yi wannan yawwa to domin kulle shi tana halakar da duk abin ta zarta ta yi gare shi ta wuce gure shi to ta hallaka shi ya mara rabbi a umarni ne na ubangiji ta eh umarni ne na ubangiji ta maza bi irada ta yi da irada shi ai kowane abu tana arada ta yi laka wanda aka yi mihin hallaka sai ya hallaka ba halakar da ya ta halakar rijaluhum wani sa'irun ta halakar da mazansu da matansu wasu rara'un da yaransu kanana wa amwalihim da dukiyoyinsu ko kaza babar kaza ba kaza ita ce ai karama ko ko ita ba bari ba yawwa habba iska wata tashi tsakanin sammai da gasai ta mazaka ya yakuna ya cicira ga wanka safi takarda ba ya kamata haka ko ganye kamata ko ka zanda haka take musu kamar mashin mai rika wannan haka haka take musu to mai kadai mar kadai hita masaka aka tarbi ta musu ci gaba وبقي هود ومن آمن معه ba wanda ya saura a mutanen sai hudu sun da suka ba da gaskiya da shi su kada suka saura وكانوا نحو أربعة آلاف su kuma kana ji ko suna wajen arba'a ta'ala ba su dubu hudu ne dubu arba'a ta'ala ba dubu hudu za a ba ka ba to aje ba babu kowa ba su ba ko ba su ba ah, da saura لم يتأتي أن هود عليه السلام سأل.
لما حس بالريح lokacin hudu alaihi salam lokacin da aka sako iska
غط على نفسه وعلى من آمن معه من المؤمنين حقا sai kurtu kurtu tsakanin shi da wanda suka ba da gaskiya su shiga da su tsakanin sai kurce tsakanin kuret kamar kewa masallacin wani وكانت الريح تمر بهم باردة طيبة sai kuma a nan gurin sai wata iska mai kyau take gurin su eh bayan Allah
والريح التي تصيب قومه شديدة ita kuma ita kuma wannan da take samun mutanen nasu iska ce shadidin mai tsanani asif abubuwa مهلكة mai hallakarwa وهذه معجزة عظيمة لهود wannan ai kaga mu'jiza ce karama ce mai girma a gurin هود hudu عليه السلام a gurin hudu alaihi salam eh فأصبحوا لا يرى yawan إلا tashi أنفسهم.
shi ke wasan nasu ba ba su bahu sai suka waye gari layura ko latura duka yana zanwa da ta yana zanwa da ya illa masaki ne himu sai gidajen nasu kawai to yake fato don kusan kusan ku yi hankali ku yi hankali kazalika yadda kuka ga wannan abin da aka musu kamar su zai na ku to haka wannan cikin kaumun mujrimi ne yau ma gobe ma duk na yabon iya ina iya musu sai nan mai hatara ba musiba ba iya hatara Allah bai ce ya ka ba azaba tana zawwa ta gama kowa tana ji zuwa ga su ne ta musu Ha? Allah ke yi kawai ya tafi wala ka ولقد مكناهم في ماء مكناهم فيه فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون
to yace yace wala kad hakikan kad litahqiqi yace gaskiya ne makkannahum mun ajiye su kiman makkannahum inda muka ajiye ga gida kun ga gidajen su mun ajiye su an yi sun wuce inda muka ajiye ga hukuma kuma za ku wuce ku bar mu inda muka ajiye. yace kana waja'alna lahum sam mun sanya musu ji wal absar da gannai wal afi wa afida da zuciya amma ga suna ji suna gani suna da zuciya amma amma gana an samu wannan jin nasu bai musu ba amfani wala absaruhum wala ganin nasu ya bai musu ba amfani wala afidatu wala zuciyarsu ba ta musu ba amfani ne shi da komi komai ba su yi musu zuciya in ta makamce gani ido bai fa'ida idan kuma na roba ce zuciya da wata ko ya kunnan ga yan malo-malo kamar na giwa amma bai ji sai fahimtar ta fahimtar ta ya ce imani kenan duk abubuwan wani ba su musu amfanin komi a bisa rukun da zai da tuhu shi et abin da ya sa kanu sun zamanto ya ji haduna bi ayatin layi shi ya sa ya kaji abin da ya sa kawai kenan mutum ya hankali ya tara ka a yi musan ayar Allah Allah ya ce ka za ta wallahi bai tattu musu su wannan abin da suka kai musu da ayoyin Allah shi ya sa haka wa haka da yin mata nun da yin sahaji abin da suke wa izgiri duka ya sabka a kansu zai yi abin da suka izgiri ya sabka a kansu walaka da halakana walaka da halakana ma haula kum min kura hakika mun hallaka abin da ke gehe kuda daga alƙalmomi da suka wuce a halaka kamar samudawa sun wuce su kuma adawan kansu su kuma kawo lotu mutanen lotu dan harana wasu rabana al'ayati mun sani ayi malam da yiri ne a wa haka bihin ma kanu bihi yastahzi'un abinda suke wa izin ya sabta gare su wala qad ahlakana ma haulakum hakikan mun halakar da abin da ke gehen kuma da ƙuranar daga alƙalai ne wasu rabatar aya ta min juya ayoyi da allahun yarji'un wasa kuma kan gaskiyawa to bala wala nasara da an ba ba da ma'aikata da nasara hukun ba taimako allah da ya ba gare su ya haɗa ɗauki ya ƙi musu azaba to su waye allazina ta'azu min dunillahi wannan da suka kama addinin allah shine qurbanan ibada da suka ji addinin Allah ibada ali a wasu
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون
ولقد أكيد أهلكنا من أهلك ma haula kuma abin da ke gehen kuma da alkurana da alƙalin garuruka kamar yadda samudawa da ya kuma da samudawa da adawa da mutanen annablo duk mun hallaka su da suka saba wa Allah wasu rafin al'ayat mun juya ayoyi a gare su da Allah ya raja'un ko sa tana su koma su koma ga ubangiji falaula فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة
walaula ala ne yasa in ba da nasara kuma taimakon su ba da aka yi taimakon ne taimakon da ta fa'il azabi da ije wani azabi su wancan sauran an an ije musu azaba wancan wancan kwayar an hallaka su allazina suwaye allazina ta azu wanda suka kama min dunillahi wai wani Allah suka kama shine qurbani shine ibada shine aliha kaji zai yi sun kama wani Allah shi ne ibada shi ne ubangidan shi ne ubangidan shi ne Allah su waye sai kama shi ne kuma kuna sun rike kuma ki akan haka to bal kita بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون bal barkata dallu sun bace an da wannan sun bace sun bace wa zalika wannan shine ifkuhum yankin kadiyarsu وما كانوا يفترون da abin da suke karyatawa ci gaba وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين
wayar tana sarrafa na ilaika na farunan jinni lokacin da muka juyo ma muka gama kada na farin wasu jama'a min aljinni daga cikin aljannai su ne jinnin nasibina jinnin nasibina aka ce musu da yaman a hanyar yaman au jinnin nainawa ko kuma jinnin na ƙarin nainawa nainawa ita ce inda ayuba sami wannan nainawa inda a yana ayyuka sabiru sai wa kuma sai ka da ke wa kawo sab'atan yan wasu wannan jinni din sun zamanto su bakwai ne auki yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yawwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto بطن محل يسلي فيه بأصحاب البدن badan na halin a cikin wani guri da ake badan na halin ya salli yana zai yana sallah bi ashabihi da sahabban shi wata sallah الكبرى salatul fajr رواه الشيخان shahada suka rubuta wannan halin يستمعون القرآن yastami'una alqur'ana wannan shaytan nan nan suka zo suna sauraron qur'ani صفة أيضا لنفرا eh sufa صفة أيضا لنفرا to shaytan يجي أو حال مخصصة أو كنا من الجن to sai muka aiki zuwa auhaina auhaina kuma يجي أو كنا من الجن اللي استمعوا له to yastami'una yastami'una alquran shine lokacin nan suna jin alqur'ani falamma hadaru sada falamma hadaru ya da suka hadarto kalu sai suka ce an su
لأن النبي النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكل نذير بعده عليه أن يتعلم القرآن
yawa an su tukuyi shuru falamma kudiya yadda ya kare wallau su kai ila kaumi shi zuwa mutanen su nan gare da kuma suna galgaji su ma eh kalu ya kaumi na قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم kalu ya kaumi na suka ce ya mutanen mu inna sami'na kitaba mu mun ji wani littafi shine qur'ani yanzu da an saukar da shi min ba da Musa bayan Musa shi wannan littafin kuwa musaddakan mai gaskatawa ne da bai ne dai abin da ke gaba gare shi ya hadi idan haqqi amma yana shiryarwa zuwa gaskiya kuma wai la siratal mustaqim zuwa hanya wadda take madaidaiciya ya qaumana ya ku mutanen يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم ويجركم من عذاب أليم
ya kaumuna ya mutanen a shiru da'iyar layi ba ba su kira amshi Ba, ah, ya kaumuna a shiru ba gurin ba ne da'iyar layi ba ba su kiran Allah da gurin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku yi imani zuwa gare shi wa aminu fi'i ku ba da gaskiya da shi ku yi imani da shi in kun yin ya gafiru Allah Allah zai muku gafara ya gafiru lakum zai muku gafara min zunubikum daga laifin ku zunubin ku da kuka yi duk zai yaƙe muku wa yashira kuma ya kiyaye ku min azabin alim daga azaba mulima mai radadi zai zai kare ku wa mamni ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين wa man la yashib to wanda bai amsa ba kiran Allah to wannan wai san ba zai samu izin bai yaskiri ya Allah bil arda cikin kasa wa cikin da yake walaysa lahu min dunihi ba wai wani Allah da zai zo ya taimaka mishi auliya wani masoyi ansara da zai taimaki shi ansara wani mataimaki da zai taimaki shi babu shi sai na yake zo ga gurin a to kula a to to je ka
يجي وآمنوا به يغفر ويغفر لهم لكم ذنوبكم in kun ba da gaskiya da shi to ya gafir da kun zunubanku zai gafarta muku zunubanku يجي أي بعضها amma zunuban shashe ba لأن من لأن منها المظالم dan akwai wasu zalunci suka yi kuma shi ke nan sai ka yi zalunci ka zuwa ga wannan ɗinka ويتي ولا تغفر إلا بيد أصحابها to wanda ka zalunce shi babu za a mai za a ma gawara sai da yardan wannan wanda aka zalunta in ya zamanto مسلمين in ya zamanto musu أو ذميين hau zimmi ko لا ذميين ko ku wannan na wanda wanda yake biyan kudin sallah ne zimmi ne موجودين akwai wanda yake nan ne فلا بد من رد مدامين to ba makawa sai ka mai da mai zalunci أو استحلالها منهم ko kuma ka nemi halitta ma ya halitta ma shi أو تسلسل ko kuma بمالهم ko kuma dukiyar kayi ya bace ko ya mutu ko ya bace baka san ba inda yake kai sadaka da dukiyar ta shi والاستغفار لهم من الله kuma hallautar da wannan ma ka rika musu da jihari kar Allah ya yi فيما حصل رده
duk abin da ya wuya ta a maida shi duk abin da ya wuya ta a maida shi to sai ya istighfar ya ta istighfar يجي وأن المظالم wanda zai bi
يجي و- وأما مظالم الحريين amma abu na zalunci مم.
wuri- حريين المسلمين eh, يجي فهي تحقق تحقق الله wannan yana tamkar hakkoki لا أنت eh gare su يجي تغفر بمجرد الإسلام yawwa ka ba tobar ko يجي تغفر بمجرد الإسلام
to da zarar musulunci sai a bani labarin wani من الظالم ولا تتوقف عن الاستقلال من to الناس.
shi ke ya tafi yace yace laysa bi muzzil fil ard ba tserewa Allah ba wa laysa lahu min dunihi ba min dunihi awliya ba ya da wani masoyin ba Allah ba ulaika kaga wannan suna cikin fi dalala a cikin mata wanda yake mubayyin awalam yarau أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير
awalam yarau shin ba sa gani anna Allah allazi shi Allah wannan halakar samawati wal ard wanda ya halitta sammai da kasai wala ni ay bai kasa ba bai gaji ba bi hali eh, wajen halitta su bai gaji ba bi halitta inda da halitta tasu to wannan bi kadar nan ai mai iko ne ala an fi ilmota na da ya raya mai ta ya raya mutum wanda ya abin ya ya yi abin babu shi to kuma ce bai ta da shi ba ha? wanda ya gyara mota wanda ya mota ya ce ya yi gyara kalbata yau eh, a ce bai yi eh, inna wa la kulli shay'in qadir ashina iko ne Allah ko da yawma ya'rud ladina
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا, فذوقوا عذاب بما كنتم تكفرون to yace yawma ya'rud ladina kafaru ala an-nar rana ce da za a bujurtar da kafirai ala nar ga wuta hakan ce ale ale sahaza bil haqi wannan ba gaskiya ba ce kalu bala gaskiya ce wa rabbuna mun da zai da ubangiji kala ba zo ga azaba ce to kudin na azaba bima kuntum takfurun dan abin da ku zamanto kuna kafircewa kudin na azaba ci gaba فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
yace fasadur annabi dauki hakuri ka dauki hakuri da Allah za ka muka a bisa cutar mutanen kare da suke ma cutar da suke ma su ce boka ne su ce mai dabo ne su ce abu iri iri su ce a shi ya kaji kara ne a bashar ya koya min duk abu iri iri suna faɗi sai aka ce annabi dauki hakuri kama sabar ulul azam kamar yadda manya-manyan annabawa ulul azam masu shari'a suka yi bada suka yi haƙuri abinda cutarsu cutar tasu da ake musu ma'abota haƙuri suka yi haƙuri abin suka daure minan rusul daga ma'aika duka bai kasu ba bai gansu ba wala bin tawo a baya wani wannan na yaku wani فاصبر يا محمد على اذى لم تنجوه ina wasu كما صبر اولي العزم kamar yadda wurin lazar suka yi haƙuri والثبات والصبر ma'abocin tabbata da haƙuri tsayuwa على الشدائد والانذار a bisa shada'i da duk masiru da ake a من cikin الرسل a cikin wa'azi da suke da ana ba su kashi من الرسل قبلك yau wani daga ma'aika wanda suke tun gabanin ka suka wuce فتكون ذا علم da ta kuna ne لا عزم da zaman tona niyya da girman abu da niyya da girmamawa da aiki ومن البيان kuma da bayani ليس فكلهم ذو عزم fa kullu فكلهم ذو عزم wannan dukkan su ma'abota azama ne girma ne وقيل والتعيد wakila aka ce وليس منهم آدم
amma ba zai sa وليس منهم آدم ليس
ai منهم آدم ba zai sa minhum adam ko adam bai cikin su wannan لقوله تعالى ولم نجد له عزما eh saboda yace ba mu samu azama a gurin shi yasa Allah ya ce ولا يونس يجي ولا يونس wala Musa kuma ko Yunus.
Yunus dan Matta wala Yunus dan Matta shi bai ci لقوله تعالى eh wala ta gurin ka sa ido فاستهزئوا.
shi ma da aka ce duka zama tsokan ma abuci ولا تستعجل لهم kaka yi gaugawa gare su لقومك نزول العذاب kuma da mutanen ka saukan azaba a'a kaka yi gaugawa وهو إثبات لما كان shi عليه ne tabbata da abin da ke gare su na daga safar hakurin wannan لأنه صلى الله عليه وسلم dan shi annabi sallallahu alaihi wasallama لا يحب نزول العذاب بها bai san saukan azaba hudun mutane بل هو يقول لهم bar da sai Allah ya annabi اللهم yana cikin أهدهم a shi annabi sai zai ce ya ubangiji ka shiryar da mutane na فإنهم لا يعلمون su musan bane annabi ne ka shiryar da su عندما عرض ملك الجبال على أن يطبق عليهم lokacin da mala'ikan dutse jibal mala'ikan dutse da ya kwaso dutse ya ce ungoran gwaza masa duka makka ya ce a'a bar su bar su bar su na iska ya zo ya ce da ɗin musu ku dushe su da ya shi ya bai ba na ruwa ce duk yadda su kowane mai ikon wani abin da ke iko ruwa ce musu ba sai annabi ce da su ɗiyar su muke su so kyau muna sa ɗiyar كأنهم يوم يرون ما يوعدون ka annan hutu a yau mai rauna ma yi abin da abin da ake musu alƙawari من illa العذاب في ba الآخرة ba lahira ba بطوله da dole مم.
saboda tsawon wannan لم يلبثوا في الدنيا haka wasu duk kawo sauna ba a da duniya في ظنهم a kusantarsa a ganin su إلا ساعة من sai dai نهار sa'a ɗaya ta rana kawai وهذا القرآن بلاغ wannan ƙur'anin da kake ganin shi mai ida saƙo ne تبليغ من الله ai shi إليكم da saƙo ne da gurin Allah zuwa gare ku ف- فهل أيلا to shin yanzu يغلق عند ai العذاب ba kowa ke hallaka wa daga رؤية wannan العذاب sai daga azabar wannan inda إلا ba قوم الفاسقين sai mutane ba su kai أي كافرون su ne kafirai الذين لا يحترون في الأنذار su ne ba su dalgatuwa da wa'azi in an musu ma kamar ilkurga bayan kwariya فإذا قال ابن عباس رضي akwai الله wata عنه fa'ida ya fi abin da abin ya ce رضي الله عنه yarda Allah ya tabbata a gare shi إذ أثر على المرعى إذا ها؟
أثر على المرعى ولادتها
to تكتب هاتان الآيتان barta wannan su ne ake kama mu a nan kullum أقول بعد ذلك